إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياهة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha biyar ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 25 ga watan uku miladiya shekara 2000 da 24 ya inganta wanda kai tsaye ana tsaron mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashar da rufa a wannan gari namu na maraɗi inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci wannan kuma shine darasinmu na goma sha hudu daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara taken karatun namu shine karatun hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Jiya ba mu gushe ba muna cikin wannan aya waɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Allah ya ce, Da za ka ce ma munafukai aminu kama amanan nasu, yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani za su ce a nu'minu kama amanan sufaha'u shi yanzu kana so ka ce mu yi imani irin yadda wawaye suka yi imani Allah ya ce ala ku saurara innahum humus sufaha'u walakin la yash'uruna walakin la ya'lamuna sai dai su ne wawaye alhali ba su sani ba kamar yadda muna karanta magana na babban malami ibn kafir wadin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya wanda hata a cikin mutane za su ga mutumin da bai shiga cikin abin da su mutane suke kallon shi duniyanci ba za su rinka kallon shi ne ba ƙauye ne bai waye ba ko za su rinka mishi kallon wani wawa wawa haka nan ne yanzu yau cikin abokanka in ku shiga a kawo saba za a sha kai ka kisha sai a ce ba ka ga wani ba ƙauye ne bai waye ba a ko a zo za a rawa sai a ce ba ƙauye ne ko rawa ba iya ba tabi saboda ni su a wurin su wannan shedanci shi ne wayewa ko kuma in kuka layu kuka haɗu da wasu ire-iren ku za a gaisawa tsakanin 'yan mata da samari in kai kake ba da hannu sai a ce kai wani yayi yawa gaskiya bai gano ta ba alhali kuma shi wanda yake kallon ya gano ta shi ne bai gane ta ba ko ba haka nan ba shi kallon da yake gaisawa da mace wayewa ne alhali kuma ƙauyenci ne kwarai da gaske haramun ne matuƙar ba matarka ba ce ko ƙazwarka ko mummanka ko kakarka amma duk macen da ke da kai an tsakanin ku da ita haramun ne ka gaisa da ita mai ahalar ya ce hajjin daɗin zance ma da ita haramun ne ko fasalar da su kalami ha haka annan muhammad salam ya ce da mutum ya taɓa hannun matar da ba ta shi ba wanda ya zamuna akan garwa shi wuta ya kula jikin shi ya soya mishi kaya har ya ci naman jikin shi zai iya mai sauki azabar da zai samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala to amma ka ga yanzu cikin mutane in ba ka wannan sai a ce ni sai baka waye ba haka in aka mu kina hitowa da hijabi ka san hijabi irin na uwaye sai a ce wance ba kauya ce ba ta waye ba ko ba haka nan ba alhali wannan shine ake ce ma kauyanci wannan tunani ne wanda ya shigo hatta wasu daga cikin musulmai wanda suke da awan musulunci a yau yau in ka aje ne sai a ce kai haba da Allah wanda abu haka kai ma ko ba ka ake mana a shi a wurin shi wai adage ne kauyen shi ne a wurin shi adage ne aike da tijawa ta ya za a yara su tsore gemi muna fahimta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yayi umarni da abar gemu in ka aje gemu duk duniya babu wanda ya isa ya ce ka aske gemu ka aske in ba larura ba muna fahimta mamaka babanka matarka zan ce wannan mutanen su ne wanda suke da alaka da ke a rayuwarka kware ko to haramun ne in suka ce ka aske gemu ka aske saboda ni barin gemu umarni ne nawa na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yake ku bar gemu ku takaita gashin baki ku saba ma yahudawa da nasaru wani yace ku saba ma ni majusawa to yanzu zaka ga wurin wanda suke su wanda suke kallon su wayayyu ne suna kallon wanda ya riko da addini ba kauye sai su rinka bi sai su rinka kallon ai hatta wannan ɗabi'ar da yake da shi wai na ajaje ni ɗabi'a ne na kauyenci muna fahimta Allah ya ce ko kun ga duk masu irin wannan ɗabi'un da wa'ansu ɗabi'u makamantan wannan Allah ya ce su su ne wawayawa su ne ake ce ma wawaye su ne wanda ba su fahimci ba menene abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yi ya fahimtar da al'umma duk lokacin da sahabbai da can kafin zuwan musulunci sayyidina Umar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace mu kafin zuwan musulunci mutane ne mu makaskanta mutane ne mu wanda ba kowa ba yace da musulunci ya zo muka amshi musulunci sai Allah ya ɗaga darajar mu yace ko wallahi haɗin muka nemi wani abu ta hanyar da ba musulunci ba yace ina rantsuwa da Allah sai Allah ya wulaƙantar da mu ya kaskantar da mu ƴan uwa ku ba halin da mutane suka kahin addini to Umar inda da kaji ana gani ko mutane ne da asalin Umar Allahu akbar dan jaba ne cikakke duk wani tashanci da kake ji in ka zo gare su ka tsaya a amma kalli da Umar ya musulunta sai da annabi ya ce imanin Umar ya kai shi dan baki sai ya hada hanya da shi ba a da can a jahiliya su ne mutanen banza ake zagi yanzu da suka musulunta sai ya zama da su ne zaɓaɓɓu cikin wannan al'umma su ne mutanen da Allah ya hito bayan annabi cikin wannan al'umma Umar ya ce to har in muka nemi wani matsayi har in muka nemi wata ɗaukaka ta hanyar da ba wannan addinin da yake wallahi ce Allah ya wulakanta mu to haka kai ma musulmi Allah ya yi magata ya yi ka musulmi har in ka nemi wata ɗaukaka dan ka saba ma addininka ina ma rantsuwa da Allah sai Allah ya wulakanta ka duk aikin da ya saba ma addini ka ka rabu da shi ka bar wannan aikin ba naka bane ba yau ka diba musulmi ne suke sai da abubuwan da duk musulunci ya haramta musulmi yana sai da giya musulmi yana sai da sigari musulmi yana sai da kaza musulmi na sai da kwaya musulmi na kaza musulmi duka wannan ba daidai bane ba menene kake nema duniya da za ka mai magana wani abun nan da kake shahaba wani sai ma dai dan dai baka gane bane ba ai ne ne sai ai da gaske neman ta wanda a wannan masallaci mun taba tattaunawa menene hukuncin ka je siyayya wurin mutanen da ke sai da sigari ma muna fahimta ba daidai bane ba a musulunci amma yanzu da ka kwatanta mushi wannan abin da yake ba daidai bane zai rika kallon kai da kake kwatanta mushi ba kauye ne wallahi kuma soyayya ce kana aikata laifi ka yarda laifi ne laifi ya ma sauki da ka rinka kallon wannan abun ba laifi bane ba ina rantsuwa da Allah da zaka mutu ka je ma Allah kana mai saba mushi ka yarda da wannan laifi ne zaka samu saukin azaba wurin Allah amma da ka mutu kana aikata laifi wai ba ka ma yarda wannan abin da kake aikatawa laifi bane ba to zaka samu azabar da kai ta wancan da yarda laifi musulmi yanzu za ka ga su ma yarda da abin da suke aikatawa laifi ba ne mace ce za ta yi fa ba hijabi ta mutu wa'azi sai ta nuna a'a ai kai ne ma baka gane ba kai baka ma waye ba ko ba haka nan ba a to alhali wannan shine kauyancin wayewa kamar yadda mala yace abin da ake ce ma mutumin da ya san kanshi shine mutumin da ya yi imani yake nema ya yarda da duk wani abu da zai amfanar da shi a rayuwar shi mutumin da ake cewa wawa shi ne mutumin da bai san abin da zai amfanar shi a rayuwar shi ba kamar yadda babban malami ibn kathir da ya zo haɗin Allah subhanahu wataala akan wannan sufa ya kawo wannan aya da Allah yake cewa wala tutu sufaha amwaluhum ko Allah yake takuba as-sufaha me as-sufaha a wannan aya yake malumai sun fassara baki daya mata da yara kanana Allah ya ce ku kuskura ku ba mata da yara ƙanana dukiyoyin wanda suke marayu uwayensu sun mutu sun bar su har sai sun mallaki hakkunan hakkin kansu ko kuma a damƙa ma wasu su kula musu da wannan duki ka gani to su kuma ba su danganta mata ko yara ba tabbas yaro akwai ni akwai akwai karancin tunani gare shi haka nan ne da ka zo ka aje ma matashi miliyan goma ka ce mai wannan gado da tsoho ce bari ya mutu yanzu ba wani ba kowanne bane daga cikin su zai tunanin abin da zai ci gaba a rayuwar shi ko ba haka nan ba wani yana kallon kuɗin nan ba za su karewa bane zai shige ya ta gari ko to amma sai a damka kuɗin a hannun wani wanda wakilin shi ne ta hanyar mallaki hankalin kan shi ya gane miyar zai amfanin shi miyar zai cuta mishi muna fahimta haka ita ma mace to su sai suka rika danganta wannan tunanin wai ga sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda suna yi kauya ga duk magana annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ɗaya daga cikin shedanu da aka ce mishi annabi ya ce duk in duk idan ɗayan ku ya tashi daga kwana kahin ya sa hannuwan shi ko ina to ya je ya wanke hannuwan shi dan bai san ina hannuwan shi suka shiga ba cikin wannan daren wannan karatun sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai sai rin kai ji yana cewa kai ji wata magana kai ji wata magana ma wai ka kwanta da hannuwanka a cikin dare ba ka san ina hannuwanka suka shiga ba ko da ya kwanta sai Allah ya garaje shi sai sa hannun shi a wurin takashin shi ya tashi daga kwana ya ga hannun shi a wurin takashin shi tsawo tsawo to yaya a kaka wanke sai ka aiki da hannun naka haka nan mana bai yiwa to ɗan uwa in kana kwana duk abubuwa da yawa za su iya ruwa da hannunka ba ka sani ba shi yasa manzo Allah ya ce ko kana tashi ka je ka wanke hannuwanka to su sahabbai daga annabi ya ga musu sai su yarda to shi yasa wai wasu wanda suke kallon su wayayyu ne wai sai su kallon ai wannan abin da sahabbai suka yarda kauyanci ne kawai daga an ce muku wai annabi ya ce kawai sai ku yarda muna fahimta a'a to su suna kallon ai mu mun waye a'a gaskiya wannan abin da annabi yana sabbin ciki a'a su sahabbai sun yi imani hakikanin imani to haka ne ake son mu ma ɗan uwa mu yi imani da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da shi kamar yadda muka fara zanawa akwai imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah baki daya sannan kuma akwai ayi imani da ranar tashin alkiyama ayi imani da tashin mun gaskiya ne ayi imani da duk abin da zai faruwa bayan mutuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari wannan abin gaskiya ne kar ka ji shakka ka ce a wani aljanna na ana kawo aji anya ko akwai aljanna nan mai wutar ɗan ko anya akwai ta in ka wuce kan wannan za ka shiga wutai ba dai manzo Allah ya ba da labari ba to ka sami ya ne ka ji ba sahabbai bu shiga wannan wutar ba bu shiga wannan aljanna ba amma manzo Allah ya muku wa'azi sun yi imani da abin da manzo Allah ya ba su labari amma kuma in ka ga mutanen yanzu wani in ka mai wani za ka ga anya wani abin da wasu mu suke aikatawa sun yarda da tashin alkiyama anya ka ga mutum ya cinye dukiyar mutane baki ɗaya. malam da jina bani labarin wasu yara da babansu ya mutu suna yara ƙanana sai aka ɗauki dukiyarsu aka damta hannun ɗan uwan uban yaran da suke wayo sai suka ce baba ka bamu dukiyarmu sai ya ce ai kun cinye kuɗin aka yi aka yi yace kun cinye kuɗin ku aka je justice aka yi ta shari'a yace kun cinye kuɗin ku ba su da kuɗi hannun shi sai alƙali yace to ina kallon wannan tunda ba ku da wani dalili ku je ku kai shi wurin kotun musulunci wurin malamai masu wa'azi wata ila in kika ja mai ayoyi da hadisai zuciya ta ɗaya ta kusa ku ko malam yace yanzu jawo mai ayoyi muke da hadisai na cin dukiyar maraya babu kyau daga an ce natija ka kawo kuɗi sai ce ina ayya da kun ciye kuɗi sai malam yace sai na lura da mutumin nan kawai ba zai bada kuɗin nan ba sai na ja yaran nace ku saurara wanga dai dan uwan baban ku ne kun yi imani akwai dukiyar ku a wurin su shi ya ce babu ko to ku yi hakuri kar ku raba zumuncin ku ku bar shi in dai dukiyar ku ce dukiyar marayu ce ba a insha Allah sai ya zo neman taimako wuri sai kun ga ya kasanta tun a rayuwa kawai ko da aka gama babban sai ya jawo kannin ke ce kun ji abin da mala yake kuma ni na da mai hakuri misali shi ko da suka zo suka ce baba babu kudin mu yace yaro babu kudin kiyo kudin kun ga shi kudin ku sai suka ce to baba kudin mu ka ci ta balbal ka ci kalibi da siya ka ci ta bumiyahi ma ba kun san da ya daga baki ne yace cewa yi haru ina na salibi da fiha abada ai ya yanzu wai a bashi ma a karo mai wa'ansu wanda in ya shiga wutan ba har abada ba zai hitowa ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kalli yadda zuciya ta lalace haka ne muke rayuwa kalli yadda muke tahiya wurin bokaye yadda wasu mu suke tahiya kan abin da bai taka kara ya karya ba shi ma nan kabir gombe na ba da labarin wani ɗan siyasa da yace yana son wata kujera boka yake mishi in dai kujera kake so babu matsala amma akwai sharadi miye sharadin yace mishi sai ya kawo maniyin babban shi wani tashi yace wannan abu yace yace to babu matsala za mu je mu gani ana nan ko sai ya zo da maniyin babban shi wani tashi bokan yake wai tsaya miye ka kawo ce na na babban ka yake wai ce shi ne da gaske bokan ya ce ya aka yi ka same shi ki an kawai tsarka ya biya ce su neme ta da ƙarin kyamuna bokan ya ce kai ne wanga tsinan ne ne shi da kai ce bokan ya goyi ƙari ya gaba tsinan ne ya ce ya tashi ba aiki ya ga wanda ya yi shi tambaɗewa to haka nan muke rayuwa a wannan zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu amma yanzu da ka samu mutumin da ke cikin irin wannan yanayin ka ja hankalin shi sai ya nuna ma a aike ne baka gane ba rayuwar nan ba ta da tabbas yadda kake kallon ɗan uwa yaushe ne azumin nan ya kama a yanzu talla yau har an kai sha biyar kuma kwanakin mu nake ta tsayiya ba gam za ka yi kawai ka haɗu da mutuwa sai dai ka ji ana abin ne ta abin ne ta shi ke nan fa an da rayuwar wannan rayuwar mine ne ya kai da za ka zuwa ka yi ma Allah shirka kanta mine ne cikinka wanda za ka baƙin cikin ɗan uwanka ko za ka hasanin shi to shi yasa suka ga sahabbai sun samu cikakken imani da Allah ba su mai da duniya a bakin komi ba sai suke kallon ai wa'ancan mutanen ba su waye ba ne ba za su ga daga annabi ya ce a zo yakin taimakon musulunci a zo za a tafiya kaza sai su ga kowa ya kwaso dukiyar gidan shi ya zubo balle su abubakar su kwashewa suke baki ɗaya kam su zo da ita shi ne mawaƙi yake shi ya bai wa annabi duk duk abin da abubakar ya mallaka sai da ya ba annabi a yace sai da ya zamo babu yace shi yasa duniya da alkiyama za a ce kuma babu kama abubakar Allahu akbar a babu wane mutum abubakar yace kai shi ne kadai ba duk duniya shi ne ya yi sallah annabi na baya sai na abubakar shi kadai ya yi sallah annabi na bayan shi an shi ya yi limanci annabi na na mamu a shi ke kan gaba wai amma abubakar ya samu falalar da ya ja annabi sallah duk cikin sahabbai a manza Allah ka ja shi sallah annabin da ya zo da sallah ai ka ga ce falala wannan a su sahabbai kai su su shesa yanzu muna zaka ga ake Allah ta mu ga manzo Allah ko ta kaji an ce amin to su sun ce garin manzo Allah sallallahu alaihi an tare da shi suke rayuwa shi yasa suka tambaye shi ya Rasulullah wai shin mun kam wanda suka yi imani da Allah sun ga Allah annabi yace kwarai da gaske za su ga Allah ranar tashi a kiyama mun kuma yanzu sai da mu ta fatan mu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu kamar wani ne za ka je na cewa a Allah ka bani dala ɗari ta kuma sai ka kana da ka goma ci aljihu ko saboda bi sai ka wuce wannan ko haka ne sahabbai ɗan gatan Allah duk mai cin su duk mai cin mutuncin sahabbai ko ba zai taɓa gamawa da duniya lafiya ba kai wahayi Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kammala wahayin Allah ya ce a ce shi Allah yana gaida Abubakar duk duniya ta taɓa jin wanda Allah ke gaidawa abubakar Allah ya ce a ce shi Allah yana gaida shi Allahu akbar kai manzan Allah mutuwa zai yi ya ce Ali da Abbas ta ɗauko shi lahiya ya ce sai ya zo masallaci ni ya faru ya ce ba zai yi waye mutu ba sai ya ga alhera abubakar a ko babanka ne zai mutuwa ya ce ba zai yi waye mutu ba sai ya ga alheranka ai ka gama da duniya lahiya balle manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce annabi duk duniya wa kai so ce Aisha aka ce cikin maza yace babanta shine Abubakar ha annabi ya rike Abubakar haka yace da ana zuwa da aboki lahira Abubakar da na tsahi da kai ha to yanzu duka wannan sahabban sai ka ji wani na zagin su a ka ji wani na cin mutunci gare su ijma'in malamai ne kan cewa sahabbai za ka iya taɓa wasu ka zama mutumin banza yanzu in ka taɓa umar ko usman ko su ma'aula ko su ali ba a hidda ka daga musulunci kai tsaye suka ce kana ɗaukar hukuncin ba su illa lalatacce cikin musulmi amma kana taɓa abubakar suka ce kayi ridda saboda ni shi Allah ya ba da labarin shi a Qur'ani karar babu shakka kai kun tana lokacin da annan Muhammad sallallahu yana tahiya ya yi hijira a Allah ne ya zaɓa Abubakar a yi hijira da shi aka ce sai Abubakar na tahiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa zama yayi gaba yayi baya lafiya ce ya sunna sai ina gaban ka sai in tana ka a zo ta baya sai ina baya sai in tana ka a zo ta gaba har suka shiga cikin wani kogo wanda gizo gizo ya zo ya saka wurin wanda ana neman su da ka'abansu hankalin abubakar ya tashi wai dan ka'a ga manzo Allah a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yake cewa ka tana ittaqul li sahibi la tahzan kace ce ma abokinka waye abokin shi shine abubakar kakka samu damuwa kakka yi bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu shi yasa ɗan uwa ku yi hankali da aƙidun shi a masu cin mutuncin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunan wai wannan wayewa ce kaji suna kama suna Abubakar suna zage shi kaji suna kama sunan diyar shi Aisha suna zagin ta wannan ba daidai bane ba in kana so ka roga ji addini ko ka ci mutuncin sahabbai dan su ne suka kawo mana addini sune suka nakalto mana ya annabi yake ni annabi ke kaza ya annabi ke kaza ko ba haka nan ba hatta sallah in annabi ya kabbara har ma sahabbai sai da suka sa ido kaga wai annabi ina yake sa idane shi a ni yanzu kai ganin ka da annabi wanda zamanin da yake mutanen yadda suke sallah sun sun nakalto sun nakalto su ba wasu labari mace suke a ida wata tahiyya ko ba haka nan ba a amma sun sa kai saboda yadda suka mai da muhimmanci da rayuwa da manzan Allah ko kasuwa ma sai dai a haɗa aboki da aboki ake yauwa na tsaye kasuwa ni in zauna gaban manzan Allah abin da ka samo nan abinci ka kawo gida na mu ni kuma karatu ka zo in koya ma wanda manzan Allah ya baka mu yanzu nawa ne daga cikin mu ke makaranta a daga mun je cibiyar mu har sun da wando shi kenan mu wuce makaranta ka haraba ‘yan mata ƙayya sai ka ga yanzu ba girman ka bane a ganka ka ta yi makaranta. Ko ba haka nan ba, duk daga nan ne muke yawa da karatu. Wani rabon shi da makaranta sun tayar da. To kai ganin ka da sahabban sun ɗauki addini irin yadda muka ɗauke shi da har zuwa wannan wurin. A to yanzu kuma to shi yasa duk wanda ke yana zagin su ko musulunci ne yake son ya roga shi baki ɗaya. saboda mu daga kace makareta ne ya zaka kai addini duk su suka da kalto labarin annabi shi yasa ai ku ga ɗan alaka ko suna wahala a addini ido ba tayar da sahabbai ba manzo Allah ba bu tayar da shi ba shi yasa sai kaga kato ya zo sallah ya rasa ya jaye shi yasa kala katon ta kirki sai kaga ba su mayin sallah to ya zaka kai sallah a Qur'ani ya ce ayi sallah ko duk Qur'ani kaf babu inda Allah ya bayani sallah kawai ya ce ayi sallah amma manzon Allah shi ya karantar da sallah ko shi ya hau gumbari ya koya ma mutane sallah to kai ya za kai shi yasa za ka ga jahilan cikin su sai Allahu akbar to ko wanda kaga hannu ina ka same shi baka da shi a Qur'ani annabi ne ya karantar da shi sai kaga ya rike hannu yana yana sallah daga ya tahi ruku'i bai ruku'i ha daga nan sai ya wuce sujada daga ya dago shi ke da an gama sallah yo in yayi ruku'i ni za ka karanta shi ruku'i ga mu mu in kuma ka dago daga ruku'i wa yake ka dago sujada ma da ka tahi wa yake ka dago daga sujada ai manzo Allah ya dago Qur'ani bai ta dago ba wannan sallama da kake ina ka samu ka shi zaman da kake bayan ka yi sujada ina ka same shi a to shi yasa biyarda san sahaba annan Muhammad sallam baki ɗayan su san su ya zama dole ga musulmi dole musulmi ya ji yana san su kuma ya yarda da su in ka ji kana shakka kan wa'annan mutanen wallahi kai munafiki ne munafikai ne suka rinka shakka kansu munafike ne suka rinka kallon su wawaye kauyawa muna fahimta yan uwa to Allah ya datar da mu baki da mu yi imani da abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labari na abinda zai faruwa bayan mutuwa wanda mu yi bayani can baya ko a gurguje na daga cikin su akwai akwai tambayoyin kabari kai imani da tambayoyin kabari gaskiya ne duk wanda ya mutu matakar ba rana bai mutu daren juma'a ba ko ranar juma'a in dai musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba za a tambaye shi sai mutuwar shahada ne za a mai tambayoyi guda hudu za a ce mishi man rabuka wane ne ubangijinka a to baka isa ka bada amsa ba sai ka san waye Allah ya akwai mutanen mu yawa ana cewa Allah Allah muna daidai Allah da baki amma ya haƙiƙanin Allah yake ai ba mu sani ba za a ce ma ina Allah yake kawo da ku shi Allah nan kai malama ga tambaya fa ina Allah yake ka gani to ka san shi ina ne gidan ku in ka sha kwana kaza da kayan haka kayan haka nan ne gidan ka ga wani gida mai fantar kaza nan ne gidan ka san gidan ku ke in ka shiga akwai kaza akwai kaza ko to amma ka ce ka san Allah inda ma yake baka sani ba a ina Allah yake Allah yana sama Allahu fi sama mustawiyan alal arsh Allah ce thumma stawa alal arsh Allah yana can saman al'arshin ma saman ta yake shi Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da komi da ka sani a duniya komi Allah yana saman shi a tunani mai kyau kenan za ka ji wani ya ce Allah yana ko'ina ko'ina ce yana ko'ina hada cikin ban ɗaki ce to kuma nan ma ha wala akwai magana ka ko a ce Allah yana in ina ko ina eh ce haka al'akin sabu inda ka gani an bai dace da Allah ba yanzu misali zan ba ku a gurguje ina shugaban ƙasa Nijar yake yana ya mai ko amma yau duk abin da ke faruwa cikin Nijar labari na kai shi haka nan ne to balle Allah subhanahu wata'ala da ya halittu samai da ƙasai shi ne dan ya ce ma yana sama kai kallon labarin da inda kake bai zo mishi kun gane Allah yana sama amma duk abin da kake yana kallon ka ya ji ka kusa kai da kanka miye amman ba Allah da zatin shi ba Allah da ilimin shi kamar yadda yake wala yaqulu bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da zai koyuwa cikin ilimin Allah subhanahu wataala duk abin da muke Allah na kallon mu ko menene amma yana sama yau za ta iya mika kamera nan ko ina ka shiga cikin dan ɗakin ƙarami ka ɓoye duk abin da ke nan tana kai ma labari ko ko balle Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wanda ya kame rai haka nan ne ko wani kuma yace kai shi Allah nan ma bai ko ina aha in bai ko ina akwai shi babu shi mana haka wannan mawaki yace ko wanda ya babu santa ma zalmu ma yabo mijin ramla ko yace baya sama kuma baya ƙasa baya gaba sai ce kuma baya yamma yace ba hori bane ba ba yayi taka maka ni yace ba ba ba ba ba kaga shi da kanci bai gane waye Allah kace akwai Allah amma babu shi yayi abin yake akwai shi kuma bai ko ina ana fadi san ko kai da bai da bai da ma'ana akwai shi amma kuma bai ko ina kai da kanka zaka yi masa a cikin kanka ko ba haka nan ba yanzu ko a rayuwa in mutum ya samu ci gaba mai kike cewa da fa yayi sama ko yayi so ashe shi Allah daidai ne siffa ce cikakka ashe yana sama ga komi komi kasan shi yake muna fahimta to Allah yana sama saman al'arshi to akwai musulmi da yawa wanda suna musulunci ne wani da zaka tambaye shi ina Allah yake bai sani ba kace da Allah cikin suna Allah zano mun guda biyar ce malam bayan Allah kuma ko wani suna a kuma sai ka same shi yana sallawa ko amma da zaka cewa zano mun sunan kannanka ko magajiyanka duka zai zano ma zano mun sunan iyanka ko sunan matanka zai zano ma to Allah yana da sunaye da yawa marasa adadi wanda Allah yake da duka ruwan duniya su koma tawada duk itacen duniya su koma alƙalami a ci gaba da rubuta sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai ruwan sun ƙare itacen sun ƙare ba ida ba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yake yana da sunaye masu kyau ku roƙe shi da shi Allah yake ku rabu da masu shishigi cikin al'amari na ni Allah in ka cika shishigi cikin al'amarin Allah zaka hallaka ne zaka kashewa dan shi Allah laysa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya kama da shi ba abu da ya kama da Allah babu amma za ka ji Allah yake shi Allah alimun ne mai ilimi ne to ka yarda Allah yana da ilimi amma in ce ilimi Allah yake baka sani ba ko ba haka nan ba amma in kace wani yana da ilimi a ce wani irin ilimi kace wani ai ya kware baka san ka zai karanto ba kaga kai ka san ilimi ko ba haka nan ba to shi Allah ha a bai yawa Allah yana da arziki ya arzikin Allah yake arzikin Allah jawa gare shi ba a sanya ne arzikin Allah yake ba Allah ne ce da arzikin da ke cewa kowa ya rike ni in bashi kowa ka taɓa yin wani mai kuɗi da zai ce wani ɗan gidansu ma kaɗai ya zaune da su ya ce duk mai matsala ya gai wani sai ya gano wata matsala inda shi mai kuɗin tunanin shi ne ba kai can ba sai wani ya ce to gaskiya ina son jirgin sama ke ka ka ka ka ka ka ga cikin kai shi mai kuɗi ai tunanin shi ne jirgin sama ko ba haka nan ba to amma sai ma Allah kana so kaga in bai baka ba muna fahimta to a gurguje sai ni za a tambaye ka man rabbuka waye ubangijinka za a tambaye ka man nabiyuka eh ma dinuka menene addininka duk addinin da ka kuskura ka bada amsa wanda ba musulunci ba wuta zaka in kai kirista ne in kai dan bori ne in kai kace ni dan gargajiya ne duk abin da ka zano ni dai izala ne ni dan tariqa ne ni dai duk abin da ka zano wuta zaka kawai abin da Allah ya yarda ni shine musulunci duk abin da ka gani bayan wannan wallahi wuta zaka izala ce malaku ku ya ci wuta da shi tariqa ce ku wuta da shi ba wani abu miye addinin ka diniyar islam addini na shi ne musulunci Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce addinin kaɗai da ni Allah ne ya rige muku kun shi ne musulunci muna fahimta za a ce muka ma za ka kulshi hada rajul da zai isa fiku me za ka cewa game da wannan dan aikin da aka aiko a cikin ku in mutum mai imani ne sai ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malaiku su ce mishi na'am sai ta ai ja'ana bil bayyinat ya zo mana da ayoyi bayyanannu ya zo mana da al'amari na gaskiya fa amanna bihi da haka mu mu imani da shi wa saddaqna kuma mun gaggata shi kan abin da yake mana mun yi aiki da wannan abu to kage in baka gaggata manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana raba kawa da shari'a annabi wallahi baka ba da amsa kaje kan ka ido ta tayi kwantar ga wuska Allah ya tsora malama aikace sai ita ita kuma ta ce sai ka askege ne ko ka je gidan su ta ce to gaskiya ustaz jeman nan ne ya kamata me ya kamata kai to a wannan lokacin in kace to tun da dai su ba su yi magana sai a jiba maganar su ko ai larura ce ba za a dace to in ka dace Allah bai bukata sai ce ka aske maka shi bai su ai ka ce bari ka raba kafa bari ka rage ko a su ma kenan za a bauta mu Allah ya ce ai su ma sun ce ai ko sai ka ce to su ma ka bata musu rai shi ma ka bata mai rai bari a raba tsakiya muna fahimta sai Allah ya ce shi bai bukata bai bukata sam sam sam ‘yan uwa aka yi wa haramun ne a musulmi. Malumai sun ittifaki baki ɗaya kan mai aka yi mai fasiki da mutanen banza ne. Manzan Allah ya ce a bar shi sai shi ya aske ni ya sa ba ka so. A? kuma aka gani wallahi zai iya janyo ba hushin Allah annabi ya ce ina muku kashedi da kore na zunubai magana manzon Allah ba abu wasa bace ba ka je su ce ba su baka iya su ce ka asu je mu kace da kun dinu kun waliyyi ku rike addinin ku rike nawa ni addini na ne ce in ajaje ne ko ku kuma addinin ku ya ce ku ace ko to ku rike addinin ku rike nawa kowa ya na shi amma in ka yi musu da'a ko za a zo inda za su barinka za ka yi da damar rayuwarka saboda mi ka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa ana ana ma annabi biyayya sama ga yadda ake da kowa a duniya da mamaka ta ce kai manzan Allah ya ce kai ya ce haba mamma a yi haƙuri mun yi nan kun tana musa'ab ko sa'ad ne cikin sahabban nan wanda mamman shi take jiya mai daɗi a rayuwa ɗan gidan hajiya ne daga ya ce matsala a ce an gama duk abin da yake bukata ta tsara kuɗi kawai ya zuwa azin manzo Allah ce musulunci zai shiga take kana shiga musulunci duk abin da nake baka ni kuma na gama take duk abin da take ba shi ta gama lokacin nan duk fadar da ya zo ku fadar ran nan cikin shagali ku a dan gida hajjiya ne ba matsala amma da ya shiga musulunci duka ta yanke taimakon ta karshe tace ita ma za ta bar ta abinci ta ga dan mai da abun kunya ta mutu a ce shi ya kashe ta wata rana da ya zo ya ganta ya ganta duk ta kode tace sai wa ka bar annabi Muhammad kabini in kana sa in dawo in fita abinci yace wai bambaran nan naki guda nawa ne yace to wallahi in ba na manta bai ce in kina da rai guda 100 ya zama da ake 100 ba ɗaya sai ni ta gaba na saura ɗaya in dai sai na bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ɗarin ma zai ta ina kallo mu ba kawai yanzu sai mamaka ta je sai ka aski ne mai ta je ka aski mun shiga kabari ka haɗu da Allah ka haɗu da manzo Allah ce ita na aiko ma ce a mamma duk abin da kika sa ni zan miki biyayya matakar ba saban Allah bane ba aske je me saban Allah ne dan haka ba zan yi ba kawai sai ka biyo ta hanyar kyautatawa da maganganu masu daɗi kace to mamma ko ne kuke ta ce mun bugu manzon Allah biyar da manzon Allah ko shi annabi Muhammad zai ta ce sallallahu alaihi wasallam ko shi wai yake aiki kuma yanzu ke mamma kanki haɗu da shi alkiyama ce ya ci aikin ce ka aiki ko ba haka nan ba cikin hikima da ja hankali wannan da yake dan gata da ya ci gaba da bin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da mun shi take ba shi kayan shi karshe da ya mutu abin da za a binne shi aka rasa wanda in ya sa kaya ya ba su baya saboda akwai kuɗi amma yanzu shi ne ya mutu abinda za a binne mai linkawani da za a binne shi ya rasa zari guda ɗaya ya mallaka in an ja an liƙe kahuwan kai ya hito in an liƙe kan kahuwan su hito annabi ya ce ku liƙe ku liƙe kan ku bar kahuwan sai a cire sai a cika ta koda da ganye amma yana aljanna to yaya yanzu da ya je mai jin daɗin rayuwar da yanzu ina rayuwar take shi ne ha shi tayan uwa ba a ma kowa da a wurin saba Allah wani cikin unguwa ya kira ka ya ce zo shi yau shiga da kace ni wallahi a hana ne shi yan ta ce a hana ka wa ya hana ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ka amma yaran nan kai dai duk iskancin shi dole ya shiru wallahi kace annabi ya hana ko ba haka nan ba illa cewa sai uwayenka ta hana wata kila yace kai sai ka siyo min amma in kace manzo Allah sai ka sai nauyi muna fahimta to shi yasa ana bin manzo Allah gaba gadi in manzo Allah ya ce ku buna to za ku bi ne ba ba ma ka tunanin wai sama hayar na akwai abin da zai tsaya ka kawai tsayiya za ka shine kake bi mai cikakken imani amma har in kana shakka dangance da abin da manzo Allah ya zo da shi to kayo akwai matsala a cikin kabarinka zaka ce manzo Allah ya zo da gaskiya amma kai baka gaskata shi ba muna fahimta shi yasa sa'an nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kai mishi biyayya kan duk abin da yake ma mata manzo Allah yake ku sa hijabi ha yana jan kasa to ku sa ha yana jan kasa duk wani wanda zai izgili wani wanda zai cin mutuncin ko wani wanda zai ce muku kaza sai ku rabu da shi ku kun san wane ne kuke ma Allah ne kuke ma sai shaidan ya ce miki ha ba ce ma ce ho yanzu ba ki da armi daga kin sa kata hijabin nan sai a ce miki mai ta armi ai mutunci ne ba ki ta arma kina son shi ko wai su abin da suka dauka sai an yi to an yi fito na hito da Allah sannan a samu miji shi ne mi sai an yi to an bayyana tsaraici sannan za a samu miji kesa za ka ga daga an yi alman bayan da dama kuma babu ku saboda ni ta hanyar saban Allah aka ba aka yi auren asali ba san ki da yake dan Allah wani abu ne da ya gani kin bayyana nan jikin ki sai ce wannan abin yake so ko da ya je biya bukatar shi ta wannan abin kuma sai ya shi kenan baki da sauran mutunci a wuri shi muna fahimta amma yanzu da a ce kai da ya biya sadaki ne gani a zai mutunta ki Allah ya kan malam Jafar ya ce ke yi sokin matiti kwalliya abinda manzo Allah ya ce ka a ga kwalliya ki ce an biya sadaki ke kuma kwalta kike ma kwalta saboda kin mutunci ba ma mutane ba kaga ta tsawo sai wa hannuwa sama hanya take kamar tsohuwar kariya a a in ta zo wurin samari ta rinka sauya tafiya ko da ba ta ganta ba har ta yi abin da sai dai an ganta ko wani ya yaba wani kuma ya kushe ce ka yi min wata kaf akuya kenan to ba haka nan ba duk wanda kaga yayi ba mace a shige ta ta tsare shi ba mutunan kirki bane ba dan da dan wace ce sai to ko mun bashi ba zai yi ba ta ba ko ba haka nan ba amma da kai ya ce ka kin wata to shedani ba da Allah bane ba kwarai da gaske miye ka gani ka tahin wata da ya shanko a tsawai a ko ko abin da ke lullube da su yanzu da tsanin shi kauce ce na wani wata shegiya zai ji haka nan a sai iya wasu tunan shagu a kuke janyowa shi sa ya annabi ce wannan duk matan da ke irin wannan shigai annabi ce ko kamshin aljanna ba su annabi ce in ibu wani in kun gansu ku tsina musu albarka saboda daman tsinanu ne ka gama can armewa ta hito da mayaji ka rasa ina za ta ai daga mamaka ta hito da mayaji ruga da ke kahon ka ce da Allah ya hawo ba a ce ki haba mamma ai ba mutuncin ki gane ba ba mutunci bane ba sannan Umar shi ne ya Rasulullah ya kamata a samu bambanci tsakanin matan masu imani da matan wanda ba su da imani zaka ga mace wadda ba musulma ba ta hito babu ne babu hijabi a jikinta to ke ki bambanta kanki da ita mana ka lura kiristoci duk inda za su je sai in maryam uwa annabi isa ko za ka ga sun yi ta da hijabi me yasa ku me yasa su yi ta ba hijabi sun san su yi ta ba hijabi ai shi mutunci ne gare ta ko ba haka nan ba shi mutunci ne ko wani ya ce wallahi na gama maku ba hijabi za ka ji ai babu daɗi muna fahimta yan uwa to miya take nan da goni ya ce a a wannan sa hijabi kaza kaza ai kauyanci ne kace a kai ne ba kauye mu mun yarda da duk abin da manzo Allah ya zo mana da shi manzo Allah ya ce mu ta so wallahi za mu ta malumai suka ce kafa alqur'ani babu aya wadda ta haɗa matan duniya baki ɗaya da matan manzo Allah sai ayin hijabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ji inda ka ji Allah zai ambaci mata annabi sai ce la sunna ka ahadun min nisa ya nisa annabi ku matan manzon Allah ba ɗaya ba kuke da sauran mata amma da aka zo kan hijabi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina an sha kuɗi ka gaya ma matanka ka gaya ma iyanka ka gaya ma matan masu imani anan ba a ce ba matan manzo Allah ba ɗaya ba kuke ba da an musu kudin goro ku sa hijabi Allah ya ce zalika kun ga hijabin nan zai taimaka ne daga an ganku a san ku kuma ba zai zai ba ku kariya daga cutarwa yau duk inda kika sa hijabi abu na farko da zamu kallon ki daga mun gari zamu ce wai in musulma ce kuma mutum ne kirki ce. ko ba haka nan ba yau ko kirista in ta sa hijabi za mu muta kallon mu mutum ne kirki shi yasa bai dace ba kuma sai ka dauko shi gan mutuna ta dan za su yaudara mu muna fahimta ana ba da labari nan Nigeria wasu suka yi asila suna tahiya aboki biyu musulmi da kirista to da man san kasa ce wadda ke da kwai kiristoci da musulmai da aka yi asida ana kiran fasto ya jawo nashi liman ya jawo nashi an ba da bakansu ne sai abokin kirista ya ce mu musulmi zan bi ka in tafi gidanku in shayar da 'yan gidanku shi kirista kawai sai sa manyan kaya shi kuma wancan musulmin sai sa irin kayan da ƙanana na gayu da ɗan askin nan ko da aka zo liman ko da ya zo ya diba ya diba ya ga wancan da manyan kaya ce wa in namu ne a ba mu shi ne kirista ko da fasto ya zo ya diba ya ga wayan da tsufakken wando ya ce wannan a ba su nasu ne babu gaira suka je suka yi ta mishi alaluya subhanallahi ka gani ai fatashabbahu in lam takunu mislahum haka wani yake ku yi kamanceceniya da mutanen kirki in ku zama irin su ba kallaha ai mace an yi mutum ne kirki ce ko to in kin sa hijabi za a gama ki da ita ai mutunci ya kai za a gama ki darajar ki da saman maki wanda ba ki kai wannan darajar ba ko ba haka nan ba amma sai shedan ya zo ya ce a'a ba haka nan bane ba ba dan kwabe hijabin nan su gani ni za su gani daga nan wata kila wani aljani daga kin burge shi sai ya fada daga nan cikin mazan in akwai mai baki wani iya tanka ki sai da almai ha abada ko ke da aihuwa ha abada shikenan ha ba daidai bane ba wannan sai ne kama mace ya auna kai yanzu kana kallo kai da tela ya auna matarka a okay ta wani kuma akwai a ba daidai bane ba gaskiya bai dace sai da musulmi ba ya kama matan mutane ta rataya musu igiya da sunan yana auna ta ba daidai bane ba abin da ke daidai shine sai ta tafi wurin mata yan uwanta ta auna ta ko kuma ya aje wata ya dauko matar shi ko iya shi in mace ta kawo din ce ta auna mishi ita amma za ka gani mace in za a auna ta mafi yawanci sai a ce cire hijabi saboda ita tunkiya ce sai ta cire a saboda so take ta sa dinkin kama an mata fantar ga jiki duk dinki ya bi jikinta ta hito duk ta bar da aljanu duk ta shige ta ko ba haka nan ba bai dace ba sam sam wannan zai wahala bai dace ba ma ta kura mu mace ido ka kalle ta a to zai yi waka aure mace baka kura mata ido ka kalle ta ba a zai iya yi waka aure mace hannunka bai taba jikinta ba mu yi bayani bala'in da ke da kai na mutum ya taba jikin macen da ba tashi ba tsohon tela ne yana ɗaya daga cikin abin da ya sani tuba daga harakin haraka ba mai tsullewa ba ce ba gaskiya sai mutum ya yi kakatan ɗan kwarai sai ka kai bukiyar ka nisa don wata daga nan za ta nemi ma ka yi lalata da ita kwarai da gaske ko da mace amme ce ba ta da matsala ita kawai za ta nemi ka yi lalata da ita ka ci gaba da mata ɗinkuna ai babu wani matsala wata ma sai ta yi ɗinkin ta ce to yaya ki shiga cikin mu daidaita ko kwarai da gaske shi yasa a musulunci bai dace namiji ya keɓe daga shi sai mace ba bai dace ba annabi ya ce na uku suwaye ne shaitan zai ta saka mata yi aika za zai ta zai ta shi ma saka mishi yi aika za yi aika za yi aika za karshe sai su hada ka abin da za su yi da dama kai to kun gani wannan bai dace ba sam sam sam sam haka kuma a bambance tsinkin bai dace ta hito waje da tsinkin ba tana bayyana ma mutane in ta sa to sai ta saka ta hijabi wanda zai yi ka wannan tsinkin ba wanda ya kamata ya gani sai ɗan gidansu in mace an yace sai mijinta sai kuma wanda ya zo ne ma'armanta ba kullum in ya zo hira ba hake rinka hitawa bayan jaji a'a shi wannan mai sha bayani shi cikin karatu ko a ai ba sai an bayani shi ba wannan lokaci ya yi da saura da rayuwar mu ha to to ɗan uwa ina ji yau za mu takaita a wannan aya kinan sai zama na gobe insha Allah ta'ala kawai za mu tashi ta aya na gaba shi ne ni mu yi imani da abin da zai faruwa ta aljanna ne da wuta da wasu abubuwa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin na ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama kenan duk lokacin da wani kira ka ka abin da yake saba Allah ne da sunan wayewa ka ce bishi kai wannan shine kauyanci a wurinka bai dace da kai ba yace abinda ake cewa wayewa a wurinka shine abinda Allah ka yarda da shi shine abinda annabin ka yi goma da amma duk wani abu da ba wannan ba sai kace kai kauyanci ne a wurinka kuma bai dace ma da kai ba muna fahimta mu uwa to abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yahe mana baki daya ina inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka dinni kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da ku za ka ga masu wannan siffofin wanda suke kallon shi ne wayewa now wannan ai asali sallar baki ɗayan ta roƙo Allah ne tun harkon ta har ƙarshen ta roƙo Allah ne kana yin kabbara ka shiga roƙo Allah da ka ce alhamdulillah rabbil alamin Allah ce bawa na ya gode ni arrahman rahim Allah ce bawa na jinjina mun maliki yawmiddin Allah ce bawa na ya tabbatar mun da abin nan tabbatar maka yana sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce wannan tsakani na da bawa na ne dan haka bawa na roƙi abin da kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da ni hanya madaidaiciya hanya miƙaƙƙiya صراط الذين أنعمت عليهم أي بايك وأنت كان إما أجلس غير المغضوب الله با وأنت كان شيد سوبا ولا ظالم كو وأنت كان إيد مسك قتل آه تأتي آمين الله كأنت كم أكن ما أسألي إما إيد سلا أقول ذكروري وأن ما زال الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرم تبدأ عليه إما إيد سلا سلا فرلا ba ma daidai bane ba malumai suka ce kai tsaye ka'idar sallar farilla ka daga hannu Allah ka bari kaza Allah ka bari kaza ba a samu manzo Allah ya wannan ba in annabi ya iya sallar farilla abin da yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ai addu'a ce ko Allah ka gawarta mun Allah ka gawarta mun Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zul jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ده ثور الدعوة ولا أشي بايع أن يسلم أكرم تقول هو الله أكرم تقول أعوذ برب الفلق أكرم تقول أعوذ برب الناس أي آيات الكرسي أي تسبيه جعلنوا من فهمتها to shi ne abubuwan da ake bayan sallar farilla bayan sallar nafila kana iya bayan ka sallar ne ka daga hannu Allah ina buƙatar kaza Allah ka bani Allah kai ne ne kaza Allah ni ba ni da Allah kai ta na ma Allah sai ka roƙe shi amma bayan sallar farilla ana yin du'a'ul ibada ne addu'a na ibada ba addu'a'ul mas'ala ba addu'a na matsalolin ka muna fahimta sannan kalli cikin sujada kana addu'a ko kana roƙo Allah ya maka da ma kaza asali ai ne ma'ana as-sala shine addu'a ma'anar sallama da larabci shi ne addu'a. Aha, ana zaman lahiya, sallaka tana nan daram. Ko wannan addu'o'in da ake bayan sallah sunna ne, an so ne ka tsaya kai. Ita sallah ita aka farlanta ma. Ita ce ta zama dole, ita ce in baka yi ba ma musulmin baka ce. Amma bayan ka sallame mutane wasu lokaci suna da uzuri mabambanta ko ba haka nan ba shi yasa kaga tasbihin ma ya bambanta akwai dogo akwai gajere na sai ka ce salatu annabi ai mun kullun cikin yake cikin sallar ma ai sai kai salatu annabi ko ba haka nan ba to cikin sallar ma sai kai salatu annabi wa alaikum salam hadisin wanda aka ce maza da ya ce halaka halaka mi me haka nan a yanzu ka rubuto hadisin sai in binciko fassara ta shi amma gabata suka fassara hadisin na asali shi hadisi ba ana fassara shi bane da zuwan larabci ba larabci bane ba kenan in ka bin dauko mana hadisin baki ɗaya sai in bincika in ga asalin shi hadisi ya inganta ko ba inganta ba sannan in ya inganta ya misali in ya inganta ya fassara hadisin take ga fassara shi kuma ya ne sahabbai suka fassara wannan hadisin suka ce ga abin da yake ne ko ya magabata suka fassara shi muna fahimta amma yanzu fassara ce ta bani gishiri in baka manda eh me ake cewa fassara kato da gora ko mene ne ake cewa Hmm. A'a, annan Muhammad Salam ya ce idan ɗayanku ya yi mawanci, idan ya halka daga kwana, ya roƙi Allah in alkhairi ya gani Allah ya tabbatar mai da alkhairi, in kuma shari ya roƙi Allah ya tsare shi. A duka wannan dangin mu ne ɗan gargajiya. Ai, ba wani abu ba. ba abin da ke zawa da sabani irin mawarki za ka iya mawarki ka ringa cikin mota a waye gari tura mota ne karan mota ne za ka zama Allah shi yayi ko ba haka nan ba mawarki na zawa ai da sabani shi ko sannan akwai kuma malamai wanda sun kware wani wannan fasara ba yan tuwa ba wannan suna da matsalanci cikin mutane wanda suka san ilimin fasarar mawarki a suna fassara wani ya fassara daidai ne ko ba haka nan ba wani ne ake fassara ya fassara daidai kuma shi ma yanzu suna da karamci cikin mutane suna da karamci suna da karamci kwarai shi yasa kawai ni dai abin da na ɗauka yanzu daga na yi mawarki ko ka roƙi Allah shawarar manzo Allah abin da ka gani in alheri ne Allah tabbatar ma shi in sharri ne kawai kuma Allah ya tsare ka daga gare shi kun tuna in ba na manta ba labarin da ake bada na wani da Imam Malik da ya muhulki gashi nan yana cewa ya Ka'aba tsarara tuntun mu yanzu in kai wannan muhulkin ai sai ka shiga kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sai Imam Malik ya aika wani wani malami ana bada labari ba sa san ya inganta ko bai inganta ba kisan ba sai ta inganta ko ba ta inganta ba da ya je wanda ya je tambayo wurin malamin ko da ya je ce mala ina da tambaya ya tambaye ka ne mutumin da ya mahulki ga shi yana cewa ya ka'aba sarara sai malami ya ce mishi ƙarya kake kake wannan mahulkin ya ce dan wannan mahulkin na bayan Allah ne wanda Allah ya zaɓa ya ce a ga wanda ya aiko shi ga wanda ya aiko shi yawwa ya ce abin da yake nunawa shi ne ko in ba na manta ba ko mutum zai mutu ne bai da zunubi ko mene ne da sauransu haka mahulki na zauwa da aski kun tana zamanin annabi yusuf ko wanda yake ya yi mahulki yana ba sarki giya ko shi kuma gure ta ya yi mahulki yana ɗauke da gurasa ko ko wani abu ne tsuntsaye suna ci ko kage yanzu ai ba tsuntsaye abinci abu ne mai kyau amma kuma aka ce shi kashe shi ne za a yi kuma haka ya tabbata shi kuma wancan annabi su ce ce ni ne zai za a hin za a hida ne daga gidan kasan da yake shi yasa annabi su karar Allah ya ba mu shaida shi ya kware wani ilimin mahulki yace rabbi qad atata li min al-mulki wa 'allamtani min ka kaga sai ce min wani bangare na ilimi na fassarar mahulki Allah ka bani to Allah sai mutar da mu baki daya to abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kashe mu muna musulmi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mu Allah layyuka mu da muke da kurakuran mu wanda sun yi komai yawa Allah ka yaye mana Allah ka hada mu da rahamarka ya Allah ka samu daga cikin bayinka wanda suke intattu a cikin wannan wata mai tarin albarka Allah duk alkhairin da kike ke zubawa da rahama da arziki da tausayi ya Allah ka hada mu da shi ya Allah ka tsare mu da duk shara abin da ka halitta ya Allah duk musulmin da bai da lafiya Allah ka bashi lafiya ya Allah muna roƙon ka kai gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka raba su da kunya duniya da lahira Allah ka zamanar da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki daya ya Allah duk inda musulmi suke cikin wani yanayi na rashin jin daɗi ya Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah ka kawo musu agaji ya Allah ba wanda ita ya taimake su in ba kai ba ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kawunci da kafurai ya Allah duk mutanen da ke shirya ma musulunci da musulmai zagon ƙasa a ko ina suke in suna shirya Allah ka shirya da shi in kuma ba su shirya ya Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi kulin kulin kubura da rakiya da gwamma da harsu baki ɗaya Allah ka mana maganin su ya Allah duk mutanen da ke tinkara ƙasar mu Nijar ko sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya da shari idan bai shirwa ne Allah ka yi mu sani Allah muna son ka shirye da shi sai kuma bai shirwa ya Allah ka kawo wata guguwa ta masifa ta biya da shi baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh